وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله ان لكل شيء في الحياه قائده والقائده مفرد والجمع قوائد والقائدة لفظ كلي تشتمل تحته أجزاء مكتملة لذلك إن خطبتي اليوم تتعلق ببعض القواعد والكليات الفقهية الشرعية عندي مجموعة من ست قواعد أسوقها إلى مسامعكم الكريمة على الله تعالى ينفعنا بها لكنني قبل أن أخوض في خضم البيان شرحا وبيانا لهذه القواعد أود أن أسوق إلينا بيتين لشيخ الإمام ناصر السعدي في كتابه الجليل القواعد الفقهية يقول حول القواعد فحرص آلاف حميك للقواعد جامعة المسائل شواردي فترتقي في العلم خير مرتقا وتقتفي سبل الذي قد وفق بيتان عظيمان كريمان فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقا وتقتفي سبل الذي قد وفق يعني يقول الإمام رحمة الله عليه ينبغي لك وعليك أن تحرص على فهم القواعد هذه القواعد جامعة للمسائل الشاردة المتفرقة المتشتتة شرقت وغربت فترتقي أي فسترفع يعني خير مرتقا لذلك إليكم هذه القواعد القاعدة الأولى تقول يعني من الكليات الكليات الفقهية قال العلماء كل قاعدة بدأت بكل تسمى كلية وإننا كليات قرآنية مثال ذلك قوله تعالى كل من عليها فان هذه قاعدة كلية كل من مسلم كافر عربي عجمي كل من عليها فان نيجيري سعودي بلجيكي امريكي كل من عليها فان هذه قاعده كليه مضطرده والمثال الثاني كل نفس ذائقه الموت كل نفس حتى الخروف والدجاج والديك والتماثيل حتى الشجره لان في الشجره نفس هذه قاعدة كلية طيب وفي الحديث كل مسكر حرام هذه كلية كل ما أسكر شرابا أو مبتلعا ما دام أنه أسكر فهو حرام والآن هذه القواعد أسوقها ثم أبين لاحقا تقول القاعدة الأولى الكلية كل محرم لحق الله تعالى لا يرتكب انتقاما وسأذكر القاعدة ثم أقوم بالبيان والشرح لأن الشرح هو الذي يبين لك المقصود وإلا قد تكون القاعدة غامضة لا تفهم كل محرم لحق الله تعالى لا يرتكب انتقاما كيف إلا بالمثال لأن بالمثال يتبه المقال وسأعود لأفسر أما الآن سأسرد القواعد سردا القاعدة الثانية تقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا واضح ليس فيها إشكال ولا غموض القاعدة الثالثة تقول يعطى للوسيلة حكم الغاية أي قل إن شئت كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذلك كل ما لا يتم المحرم إلا به فهو أيضا محرم بدليل هذه القاعدة يعطى للوسيلة حكم الغاية أما القاعدة الثالثة أو الرابعة تقول إن غلبة الظن كافية للتعبد والأمل والتآمل إن غلبة الظن كافية في التعبد والأمل أو المعاملة أما القاعدة التالية ليس, ليس كل ما حرم بالوصف يكون حراما بالأصل كيف ليس كل ما حرم وصفا يكون حراما أصلا والبيان سيأتي بإذن تعالى للتوضيح والبيان ثم القاعدة التالية أظن هي السادسة تقول إن التأثير الصلبي للمأذون يذهب سدى كيف إن التأثير الصلبي للمأذون يذهب سدى هذه قاعدة والقاعدة الأخيرة أو قبل الأخيرة العادة محكمة هذه قاعدة يعني مشتهرة معلومة عند طلاب العلم وطلاب الشريعة ثم الأخيرة اليقين لا يزال بالشك هذه القواعد هي التي نويت وعظمت أن تكون عنوانا لخطبتي وقد سميتم هي مذكورة وسنقول بشرحها بإذنه تبارك وتعالى حتى تعم الفائدة أسأل الله العلي الكريم العظيم الرحمن الرحيم أن يفهمنا دينه ويرزقنا حسن الاستماع والإدراك والفهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah ubangijinmu mahalicci mai kowa mai komai mai kyauta mara iyaka da baiwa da ba su da haddi Allah ka ƙara mana baiwarka da kyautarka da ni'imarka ka yi mana arzikin gode ma ni'imar da ka bamu saboda Allah ya ce in kun gode zan ƙara muku in kun yi butulci to azabata mai tsanani ce wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid yan uwa masu girma hudubata a wannan juma'a mai albarka ta yi magana ne kan abin da ake kira ƙa'ida mece ce ƙa'ida ne ai ko da hausa mukan ce ƙa'ida misali ai shi ƙa'idar shi da safe sai ya karya da koko ƙa'ida ka ce ma'ana tsarin da baya canzawa ita ce ƙa'ida ƙa'idar wuta tana ƙuna ba ƙa'idatta ba ce a ce a sa wuta a ji sanyi in ba mojizar annabi ibrahim ba ce kuma wannan to yana take yanzu ƙa'idar ci sai an ƙoshi ƙa'idar idan makogoro ya bushe katakau ba shi ruwa zai jike wannan ana kiransu abubuwa ne da ba sa canzuwa a rayuwa haka kuma ƙa'ida ce a rayuwa mai ƙananan shekaru zai girma wata ran ba mai shekaru saba'in mana yake koma ƙasa a ba ƙa'idar Allah ba kira sunnar Allah ba ta canzawa ƙa'idar rayuwa ba da bazara ba ne ake noma da damina ne misalai da yawa ƙa'idar ubangiji taurari a samaniya ake ganin su ba ƙasa ba in ka gan su a ƙar to reflection ne abin da reflection yani ruwa ne aka sa aka gani amma ba suna samaniya ka'ida ba ta canzawa to waɗannan ƙa'idodi akwai su baje-baje a shari'ar musulunci in ka san su za ka hutar da kanka wahalhalu da yawa daga cikinsu akwai da ake kira ƙa'idodi wato na gama gari misali kulliya misali bahaushe yana da ƙaira shi mata gama gari yakan ce kowane gari da nisan shi akwai na gaba da shi haka abin yake yi yakan ce kowace rana akwai wata gabanta ka ka'ida ce inda za a mai da arabiya sai ka ga fitar da ilimi mai tsadan gaske to dangane da muhimmancin haddace ƙa'idoji babban malami nasir sa'adi yake faɗa a littafin nashi wanda mun sharhin sa nan tare da ɗalibai yake ce fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail shawaridi فترتقي في العلم خير مرتقا وتقتفي سبل الذي قد وفق معنى يكي ɗalibi ka zama mai himma wajen kiyaye ƙa'idodi waɗanda suka tattaro maka matsaloli da yawa sai ka ɗaukaka a fagen ilimi mafi ɗaukakan zango kuwa kuma sai ka yi koyi ka bi hanyar waɗanda Allah ya datar da su Allah ka sanya mu cikinsu ƙa'idodin akwai kulliya ƙur'ani misali Allah ya faɗa a sura mai lamba 55 aya mai lamba 26 suratul rahman ya ce kullu man alihafan duk wanda ke ban kasa zai kare haga wannan kulliya ce ƙur'aniya duk kana da imani ba shi da imani duk sai mutuwa ta rafke kowa ƙa'ida ce kawai kullu man hadda aljannu kenan hadda mala'iku in lokacin sai kullu man wannan kulliya kenan na biyu ya faɗa a wurare uku sura ta uku aya 185 da sura 21 aya 35 da sura 29 aya 57 duk a ciki ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wurare uku a qur'ani kowace rai sai da mutuwa kenan ba sai ran mutum ba ala akwai ta mutu ai nafsin ne ita ma ai ba ma so ba ai kana gani bishiya tana mutuwa ai ai nafsi ai na'am kullu nafsin to wannan misalai kenan na kulliya guda biyu daga qur'ani amma daga hadisi misali ainihin kullu bid'atin dalala duk bid'a in dai bid'a ce to bata ce karkai mata kwaskwarima in ta amsa sunan bid'a to bata ce in ji manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu ga wasu daga cikin ƙa'idodin ƙa'ida ta farko tana cewa kullu muharramin li haƙƙin lahi la yurtaka buntiƙama kullu muharramin li haƙƙin lahi la yurtaka buntiƙama ma'ana duk wani abu haramtacce to ba ɗaukan fansa da shi duk abu da Allah ya haramta saboda haƙƙin Allah ne to ba amfani da wannan a ɗauki fansa kamar yaya ga bayani giya haramun ce duk mai imani ya san haka to kaddara sai wani saboda ja'irci ya danna wani ya ɗora mai giya ɗin shi kuma ce to wallahi sai na rama shi ma ya sau giya ya ɗora mai ta na rama kenan ba a haka كل محرم لحق الله لا يرتكب انتقاما duk abu da aka haramta shi to aka yi maka to baka amfani da shi don daukar fansala shari'a ta rattaba hukuncin wannan abin da aka yi ba kai abin da ka yi ba ta fata an gane ka'ida ce zahabiyya shi yasa ce faris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail shawaridi mutum ne a uzubillah ya yi zina da ainihin ta kusa da wani na uzubillah sai ka ce to sai ya rama shi ma ya yi zina kina Allah ya akhil karim zina haramun ne don kare haƙƙin Allah kullu muharramin la yurtakabu mithluhu intiqama duk abu haramtacce don tsara haƙƙin Allah to ai ba a kuma yin wannan abu din intiqaman saboda revenge daukan bas la la la wani ya sace min kuɗi zan je mai sata la la la ga ka'ida kullu muharramin li haqqillah la yurtakabu mithluhu intiqama wannan ka'ida ce ta shafi kowane abu ka kalle shi duk inda abu haramtacce ne yanzu misali in sata ce ai ba za ka yi sata ba shi an ce a yanke mai hannu kai ma fa sai a yanke maka da yin sata Allah ya ce barawo me yace wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim al-ma'ida kenan sura ta biyar aya 38 kenan ba kai ka je kai abin da ya aikata ba saboda kullu muharramin li haqqillahi la yurtakabu mithluhu intiqama qa'ida qa'ida ta biyu kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin ne fi nar dukkanin bid'a bata ce kowace irin bid'a annabi ya ce bata ce kuma kowace ainihin bata tana wuta bid'a kuma shine duk wani abin da babu dalilin yin shi a shari'a sai wani ke cewa to ai ai ba duk abin da annabi bai yi bane dan an ya zama bid'a sai muka ce wannan magana magana ce ta batattu bata ce na barakallahu fikum ma'abota ilimi na cewa abinda annabi ba iri biyu ne akwai abinda bai yi shi ba kuma wannan abin ya halatta bai yi shi ba to rashin yin shi don kai kayi ba laifi ba ne dama halal ne kuma dalili yana nan misali akwai irin abincin da annabi bai ci a zamanin shi kuma ya halatta a ci to baka cewa tun da bai ci ba haram lalalala abin da bai yi ba iri biyu ne akwai abin da bai yi ba na halal akwai abin da bai yi ba ana neman ladagun Allah na ibada so karka yi cakuɗe akwai almatrukul adi da almatrukul ta'abbudi abin da bai yi shi ba na al'ada baka magana al'adamu musa zanna bukar sai ka ce an baka hadisi akai ai ba za ka samu ba na fata an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci naman damo ba haramu ya ce a'a ban taso na ga a ƙasa ta ana ci ba so in ka ci khalas amma abin da ya bar shi abin da a iya neman lada da sunan ibada in ka yi shi kai bid'a maulidi ka ɗauki misali addu'ar uku bayan mutuwa da addu'ar bakwai da addu'ar arba'in da ta shekara to shikenan uku bakwai shekara bayan shekara shikenan an dakatar da addu'a mamaci ya ji da kanshi ko haka shi ne ne wannan na ɗauka shi wanda ya mutu daga cikin bal abin da yake bukata a roƙa mai Allah saboda wata gawar inda za ta samu dama ta yi maka ta yi mini taimako magana da kila ka daina bacci shi bawan Allah mintin ka biyar da Allah ya min addu'a saboda toshe abin da nake ciki la ilaha illallah Allah ka rufa asirinmu a ban ƙasa in muna cikin ƙasa ɗin da lokacin fita daga ƙasar ya rabbul alamin saboda haka da annabi sallallahu alaihi cewa kullu bid'atin duk abin da shari'a ake magana karka yi mutane cakuɗe saboda haka duk wata bid'a bata ce baka cewa kaza kaza la la la la ɗaya kenan na biyu yuta lil wasilati hukumul ghaya sila ana ba sila hukuncin tukewa kamar yaya bayani gwari-gwari duk wanda zai je aikin hajji abinda ya kai shi makka dawafi ne da sa'ayi da tsayuwa arfa ba wai ganin gine-ginen makka ba ne in wannan ne kila akwai a najeriya to me kai shi wannan ibadar ashe ita ce wajibi a to in dai wannan ibadar ce wajiba a kanka to me naka na hawan jirgi to me naka na hawan jirgi me naka na tafiya a karni za ka tafi a karni sai suka ce domin wannan ita ce sila zuwa ga sauke wajibi to in dai koyin ibadar wajiba ce to in tashi in tafi ita ma tafi ta zama mai wajiba to ashe hukuncin dalili ana ba shi hukuncin tikewa tikewa ana shine goal ita ibadar din alsa an gane ɗalibi a jami'a ya samu kwalin shi na digiri shine abin da yake nema a wurin to me na shi na rubuta jarabawa eh saboda ita ce hanya zuwa ga haka samun kwalin wajibi ne rubuta jarabawa wajibi ne wannan ka'ida ce a rayuwa kawai duk mayunwaci shi makasudin cin tuwo yunwa ta tafi to me na shi na wahalar yanko loma ya ballama mana ya ja koshi mana ba zai yiwu ba sai mu ce lil wasilati hukumul ghaya burinka ka samu kanka a Abuja yanzu to zauna a gida ka dinga ce Abuja Abuja Abuja ba inda zaka tafi wallahi ashe kuwa wasila sila anan shine kawo mota in kuma zaka yanki tafiya a kafa ne ta bismillah tafiya a kafa din misali ma'ana ka'ida ce wannan gwari-gwari suna cewa kullu ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abin da tilas ba za ta yiwu ba sai da shi shi ma zama tilas haka duk abin da haramun ba zai yiwu ba haramun sai da wani dalili shi ita wannan ita zama haramun haka ne idan misali karo ta yi zina ba zai yiwu ba sai an ba ta ɗaki to haramun ne ka ba ta hayan ɗaki saboda wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wannan ita ce ka'idar kiyaye su a shari'a na baka sauƙin al'amura da yawa fahris ala fahmika lil qawaidi جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقا وتقتفي صلى قد وفق جناصر السعدي قاعدة تأكو كو تهدو إن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وتورين جاين زتو كو كرفن زتو يا إسي باك دليل أيكة إبادة كمر يايا kowace in na gaya muku da hausa za ka ji ta a sassarƙafe ne sai da bayani ƙwarin zato dalilin yin ibada ne haka mu'amala ma'ana ba duk zato ba ne allah ya kore abinda Allah ya ce ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm sashin zato laifi ne ba da zato bane ga misali gwari gwari sai ga wani mutum ya taho yana jama'a ku yi min rai ku yi min rai kunnin sa a rede zai fadi jini na zuba a'udhu billah kuna gani sai ka shiga gida shiga gida sai ku kukkula gida bayan minti uku sai ga wasu malam sun zara ido da takobi da wuka ina yake kaga abu kusan me ya faru ba amma halin da kuka samu kanmu ciki a yanzu dole ya gina muku zato mai karfi cewa to suna so ne su halaka shi haka ne saboda dalili suna kiran shi circumstantial evidence yani dalili na zamani sai kuka ce da su ayya ai mutumin ya juya ya koma kaga ba gaskiya kuka faɗa ba amma shari'a kun yi daidai saboda ku zahirin abin da ke gare ku za a halaka shi ne to amma ka sani shi ma kisa yayi za a ɗauki fansa ne duk da haka ba a kama ku da laifi saboda ku anan wa ma shahidna illa bima alimna ne wa ma kullu gaibi hafizin abinda muka sani kenan abin da yazo daga baya kuma wani abu ne daban to kaga wannan kwarin zaton zai ba ku dama ku abin nan wani dan Allah ina so in yi mu'amala da wani harkar kasuwanci me ka sani game da shi sai ka ce to ni abin da na sani zato na game da shi kashi saba'in cikin ɗari mutumin kirki ne ai aiki da nan amma gaskiya kashi ashirin cikin ɗari lalatacce ne ai aiki da wani saboda wannan ƙa'idar inna galabata zanni kafiyatun fi ta'abbudi wal mu'amala ko wal amal da fatan gane ko da hadisi ce iyyakum wa dhann ana nufin zato mara kyau ake nufi ƙa'ida ta gaba takan ce laisa kullu ma ya harumu bil wasfi ya harumu bil asal inna taharima bil asala ko kuma inna ko kuma innal halala bil wasfi la yakunu halalan bil asl ma'ana ba duk abunda an gane ya halatta da asali bane yake halatta kuma a reshe kamar yaya ga misali kowace ka'ida misali ke fayyace ta bikin aure an yadda a yi murna har ma a kada dundufa har ma a yi wargi da wasa da bai shallake da'irar shari'a ba sai wani ce apto tunda an yadda dan yi wasa saboda aure bari mu je mu gaito dj kowa ya dj haka da yake faɗi ya zo ya yi kiɗa maza da mata su haɗu a cakuɗa ana rawa ya kafa maka dalili ai asalin shari'a murna lokaci muka ce kwarai da gaske amma kai wannan reshe ne na asali ya fita daga asalin da haka suka ce laisa kullu ma kana halalan bil asli yakunu bid darura halalan bil wasfi da irin wannan wasafin naka ya fita daga hanya karkashin wannan zaka tura dukkan abubuwa da yawa na barna Allah ya sa an gane ba duk abin da ya halatta da asali bane yake halal da reshe ko da wasufi asalin mutum ya wasa da matashi sai kawo ta titi suna koka wai wasa muke yi saboda asali wasa muka ce wannan bawan Allah me kake cewa ne wannan reshen naka sabon Allah ne ba maka inkarin matakka ce amma wasan na aika san da mahallin shi ai misali da fata an gane ko sannan kuma ƙa'ida ta gaba tana cewa inna ta'athira salbiya lil ma'azuni yadhhabu sudan ƙa'ida ta shida inna ta'athira wasu kan ce innal athara as-salbiyya lil ma'azuni yadhhabu sudan tasirin matakin da aka yadda ka ɗauka in ya haifar da ɓanna wannan ɓannan ta tafi saka yau kamar yaya mutumin da aka tinkare shi za a halaka shi barawo an baka izini ka kare kanka to ni shine al-ma'zun garin kare kai sai ka kashe shi ka kashe banza shine tasirin abinda aka bada izini in ya haifar da banna bannar ta tafi saka yau hadisi ya tabbata duk mutumin da yake daki dakin shi ya kulli taga sai wani bude ya ga tsiraicinsa in ya dau dutse ya fasa masa ido an fasa idanun banza zai ta makanta shi saboda me inna athar inna al-athar salbiyya lil ma'zuni zahaba sudan haka malamai suka ce inda mutum ana kokawa da shi kokawa kake so kake ka da shi ya ka da kai na'am kawai sai ga to bari bari ya masa bugunta sai ya gaba bai hannu shi kuma garin fincike yatsa sai cire masa haƙori haƙorin banza kenan saboda me tasirin abin da aka baka izini ne wannan yana da misalai da yawa a rayuwa sanin ka'idodi na fidda kai daga mushkila fahris ala fahmika lil qawaidi جامعة المسائل الشوارد فترتقي في علم خير مرتقا وتقتفي سبل الذي قد وفق sai ƙa'ida ta gaba tana cewa al'adatu muhakkamatun wannan warware ce ai al'ada ta mutane in mai kyau ce ana aiki da ita duk al'ada in dai ba haram mu ce ai yanzu misali mu a kasar Hausa al'adan mu ne daurin aure ba farfiso ake kawa ba dabino daga baya yazo a dai wannan kasar abin da ake kawo shine mai goro to ba za ka zo ka ce ya jama'a goro bid'a ne ba sai mu ce a ba daidai bane dan uwa sai an baka ayan goro ba za ka samu ba amma dai al'adar mutane al'adatu muhakkamatun convention na mutane ana aiki da shi har suna cewa ma adatul balad sunnati wai al'adar mutanen gari kamar sunna ai kama suka ce ba sunnan bace kama da wani bata wani to wannan muhimmin lamari ne a al'adar mu in za a yi daurin aure ba uba bane ke zuwa ya ce nazo zai tura wan shi ne ko kanin shi al'ada ce mai kyau saboda haɓaka zumunta a al'adar mu kani yakan kirawa yaya ai baka da nassi amma al'ada ce mai kyau a yanda muka taso amarya kan kira kishiya mai yaya suna yi yanzu ko ba sa yi Allahu alam amma muhimmin lamari ne al'adar bahaushe in za a tafi unguwa za ga ainihin babba shi ke gaba haka suke yi me bi haka zarr saboda mutuntawa to shine al'adatu muhakkama al'adar mutane in ba mara kyau ba ce mun taso a ƙasar nan tamu akwai al'ada in za a yi mace aure sai a ɗora ta akan turmi kirjinta a fili da goro a bakinta al'ada ce amma mara kyau ƙazama ce da haka babu ita yanzu a iya sanin ango in aurar da shi akwai wanda sai kwana bakwai baya sallah wai shi ango ne kuma ran da zai je ɗakin amaryan sai a raka shi a je ɗakin amaryan kuma sai jatun ga yana wallahi ba zan shiga ba kuma ƙarya ne yan sun shiga ayi ayi ya ce sai an tura shi da ƙarfin cinto a ɗauke shi a uzubillah a ɗora akan gado sana tafi a basu wannan maguzanci ne wannan al'ada mai kyau ana aiki da ita daga ciki akwai al'adu wanda wasu su ba su da kyau wasan gari da gari misali ka ce kano da zaria al'ada ce in akwai zumunta ciki da kyau in babu a bashi amma akwai sada zumunta ka ce fulani da bare bare zumunta ce wasan jika da kaka to sai dai akwai na taba jin wani jika wai yana gaya makakan shi kai tsawon nan ka kika mutu ka tafi kaga wannan ja'irci ne ya za ka ce da shi ya mutu ai mutuwa ba hannu wani take ba misali haka wasan kanin miji wani haramun ne la yajuz ko da dai al'ada ne al'adatu muhakkama idza kanat al'adatu jamilatan mara kyau sai ka bata gefe wannan ma ka'ida ce abinda na sun kai ƙa'idodi wajen fiye da dubu da wani abu duk malamai sun rubuce su saboda sauƙe maka kuma wannan muhimmi ne ga duk alƙalin da zai shari'a in ya kotun principle ƙwaya ɗaya sai ya tafi da matsaloli da yawa shi yasa malam ya ce yi ƙoƙari ka haddace ƙa'idodi za ta tara maka awa da yawa ko a lissafi ne akwai ainihin principle a lissafi a kimiyya akwai ba abin da ba shi da ƙa'ida a rayuwar sannan ta ƙarshe yaƙini shakka ba ta kore shi wannan ƙa'ida ce al-yaqinu la yazalu bishak ga misali idan mutum yayi alwala zai yi sallar azhar bayan alwalar sai fara kokonto ko ta warware ba ta warware ba dan kana da yaƙini kai Allah sallallahu alaihi wasallam kana da yaƙini yanzu shakka kake to wannan shakka ba za ta kore kiri ba ko da dai mun taso ana cewa wanda ya shakka shikenan ya sake sallan shi babu dalili kan wannan magana muddin ina da yaqini ne Allah sallah azhar ba taurare ban shiga ban kewaya ba ba bacci ne ba kaza kaza kaza ka tsaya kan asalinka har sai ka samu yaqini abokinka sunan shi Dawudu yayi tafiya ya bar Kano sai aka ce da kai ai dawo da nan da ka sani fa ya canza suna zuwa misali zaidu to karka bar abin da ka sani sai ka samu dahir to in ya bugo maka ce na can to shi ka amma dan an faɗa shine suke cewa ya kai ma kakan ce ya zan bar dahir da Hausa to akwai wannan addini waɗannan daga cikin gadodi kenan Allah ka amfanar da mu da su da yawa tsokaci na tsokaci na wai a dalilin kokarin canza kuɗi redesignation na naira akwai wasu Allah shirya da su wai sai su zo da sababbin kuɗi wani ce da ne malam sai su zo da naira sabuwa dal dal dal dal misali dubu hamsin su ce ka ba su tsofaffi dubu hamsin da bakwai wallahi haramun kuke ci wallahi sabon Allah kuke yi riba kuke ci tare da mun samu labari dss sun ce to kun kyauta ku mataki a hana ko da ba dan Allah ya hana bane kuka ce a hana din to amma dai dokar kasa ta hana kuma kai musulmi muna cikin bala'i da fitintunu iri-iri a sake jawo mana fitin yanzu muna cikin wahalar mai ga wahalar aljihu ya bushe kata kau yanzu nan duk kasuwa in kaje sai gauri ya zama shakololo shafalfal to babu kudin to yanzu da ƙi da so masara ta yi ƙasa wa ya gaya mata abinci ya fara karyewa ita kanta dalar ma ta yi kar inda wani ke gaya misali to waɗannan abubuwa ne da ba su da daɗi babu kuɗi babu tsaro don ba za ka tsaro ya kan kama a najeriya ba tukun allah dai ka tsare mu kawai sannan kuma babu mai sannan mu zo mu je mu kama fitina wai ka ce in kana son sabo kawo kaza ƙasa kuɗi da kuɗi kai bambanci wallahi riba kake ci kuma ka sani Allah ya ce masu cin riba ranar tashin kiyama za a gane su da farfadiya ne haka Allah ya faɗa karanta bakara aya 275 allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas haka Allah ya ce masu cin riba ran tashin kiyama za a gano su suna tashi sai su faɗi in kana son wannan cin mutuncin ya faru gare ka to ci mutuncin kanka tun daga duniya ba ka cewa malamai sun yi ƙasa a wajen gaya ma gaskiya Allah ka samu gane gaskiya gaskiya mu ikon binta ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا بارك يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله